ta ɗari biyar da hamsin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nuska da ke hannunmu nuska ce ta hakikin babban malami a doktor abdul muhsin al-qasim limamin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya aiki wajen tattara nuskoki mabambanta ga sanan ya kawo su dan ya fitar da wannan nuska wadda take wato mai inganci kwarai da gaske to ba za mu karanta muƙaddimominsa ba za mu karanta asalin matanin littafin ne malam ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi ga yana a shafi na goma sha ɗaya alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladhi arsalahu ila nasi bashiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd bayan haka fa inna tasanifa fi istilahi ahlil hadithi kad kafurat yace an yi rubuce rubuce littattafai sun yi yawa a fanni na mustalahu ahlil hadith an yi littattafai sun yi yawa to abubuwa kuma suka yawa sai ka rikice ka rasa wanne zaka kama yace wabusitat wa tusirat an yi wasu an faɗaɗa rubutunsu an yi explanation a sun zama wato mausu'iyya irin in ka ɗauki irin fathul maghib na limamu al'amiru sana'ani irin littattafai irin su tadribun rawi na al'imamu siyuti ire-iren su kawai da hadis na alƙasimi duk waɗannan mabsuta ne aljami li akhlaqir rawi annukat alabn salah suna nan kala daban-daban to waɗannan masu faɗi ne suna buƙatar lokaci suna buƙatar himma aliya wa wasu kuma an takaita an takaita har sun zama 'yan kaɗan irin at-taqrib na nawawi irin littafin al-muqidha ta limamu zahabi irin al-baiquniya yar waƙe din nan irin waɗannan su kuma an takaita da yawa fasalani ba'd al-ikhwani an ulakhisa lahu al-muhimma min dhalika yace wani dan uwa wani dalibi ko wani abokin karatu ya roƙe ni cewa algafa ta mala littafan nan sun yawa me zai hana ka takaita min abin da nake bukata na sani a matakin farko fa ajabtuhu ila su'ali sai na amsa mishi raja'a lindiraji fi tilkal masaliki ina fatan ni ma na shiga cikin tawagar malamai na hadisi da suka yi rubuce rubuce suka ba da gudunmawa wani abin mamaki shine bayan yayi mishi wannan littafin kamar da ibnu hajar ya ba da labari har ila a cikin nuzhatun nazar sharhin da ya ma littafin yace kuma thumma sa'alani sannan ya sake roƙona cewa wanda na yi ya yi wahala cewa faragiba ilayya saniyan ya sake yin roƙo a wajena cewa an ada alahu sharhan mun sake mata shari'i ya hullu rumuzaha wa yaftahu kunuzaha haka ya fada bayan mutumin da ya rima a mishi wannan takaitaccen littafin bayan an mishi kuma ya ce kai kuma yana da wahala fahimta gafarta mala a ƙara bayani to dan adam kenan sai ce bayan wannan mukaddima sai ce faqulu al-khabaru imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnaini aw bihima aw biwahidin al-khabaru shine al-hadisi hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta iya ya zama ya zo ta hanyoyi mabambanta wanda ba za su kirgu ba ko ya zo ta hanyoyi mabambanta amma za a iya kirga su amma sun wuce guda biyu ko kuma hanyoyi biyu kawai ko hanya ɗaya yanzu ya faɗi iri hudu kenan fal'awwalu wanda ya zo ta hanya da yawa da yawa ba a kirga ba ko ba za su kirgu ba almutawatir shi yake ce ma alhadisul mutawatir almufidu lil ilmi al yaqini bi shurutihi wanda shi alhadisul mutawatir yana nuna lallai ilimi na yaƙini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yana da wasu sharuɗa a gun malamai da ba a ambace su a nan ba wato shi ma shi wannan hadisin ma ba a buƙatan sanin inganci ko rashin ingancinsa ya tabbata kawai shine a samu malamai da yawa sun ruwaito daga malamai da yawa daga da yawa har akai kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wannan labari ya zo ta ko ina da yawa to sai to wannan ya wuce mas'alar mustalahul hadith ya zama mutawatir wanda yake ana karɓan shi ko a yaushe a irin hadisan da suka zo game da labarin dujal labarin dawa nabi isa irin hadisin shafan huffi da a maimakon alula da ana kiransu da ahadis mutawatira sai na biyu da ya ambata shine wasani al-mashhur shine wanda yake da turqun kathiratun lakin bi adadin wanda za a iya bi hasrin bi ma fokal ithnain ko sama da biyu daga uku kenan to wannan shi ake cewa al-mashhur huwa al-mustafidu ala ra'ayi wasu kuma suna ce mishi al-mustafid akwai wasu yan bambance bambance tsakankanin su da wasu malamai suke ambata asalisu na uku al-azizu shine mai hanya biyu nan da yace au bihima hanya biyu shine al-azizu walaysa shartan lis-sahih ba dole bane sai an samu hanya aƙalla biyu kafin a ce hadisi ya inganta khilafan liman za'amahu sabanin ra'ayin wanda ya faɗi haka akwai wanda ya ce sai an samu hanya biyu kamar abu ali aljubba'i ya faɗi wannan magana malamai sun masa martani hakanan akwai abubakar ibn al-arabi ya kawo ta ya danganta wa imam al-bukhari cikin istinbatinsa cewa innahu shartul imam al-bukhari shi ma malamai sun mai mishi da martani cewa ba haka bane fahimtarsa ce sai kuma aubi wahidin shine warabi'un al-gharib hadisin da aka laluba gaba ɗaya hanya ɗaya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sahabi ɗaya ne ya bada labarin annabi ya faɗa shi ma tabi'i ɗaya ko makamancin haka wa kull wa kulluha duka waɗannan siwal awwali in banda na farkon wato daga na biyu zuwa na uku zuwa na hudu ahadu su yake ce ma ahadisul ahad saboda kamar muna da hadisi mutawatir muna da ahad almutawatir shine wanda yake da turqun bila adadin muayyan al-ahad shine wanda yake da turqun imma thalatha aw ithnain aw wahida wannan shi ake cewa ainihin wato al-ahad kaga ya kasu gida uku kenan akwai mashhuri akwai azizi akwai ahad to duk maganar da ake game da inganci ko rashin ingancin hadisai to ya shafi waɗannan kala uku ne wa fiha a cikin waɗannan guda ukun siwal awwali dinnan al-maqbulu wal mardud akwai hadisin da ake karba ai aiki da shi akwai hadisin da ake tunkudewa ba a karbar sa wanda ake karba su ne sahihai kenan da hisan wanda ake tunkudewa su ne da'ifai da munkarai da mawdu'ai misali da tawaqquf al-istidlal biha ala al-bahth an ahwali riwatiha saboda su ba a karɓar su sai an tsaya an bincika halin mazajen da suka ruwaito su دون الأول بند وانت نفركم متواتري وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن su ma waɗannan guda uku ana iya samun wani yanayi da zai ƙara musu ƙarfin a yadda a ƙara amincewa shine wata ƙarina da ke nuna tabbas lalle wannan abu ya faru daga cikin ƙara'in ɗin shine kasancewa shi yana cikin bukhari da muslim ko da ahad ne to yana da ƙarfi fiye da wanda baya cikinsu da gaske akwai ya kasance mashhuri malamai sun tadawulinsa sosai daga ciki ya kasance musalsalun bil a'imma wato manyan malamai ne suka ruwaito shi daga manyan malamai daga manyan malamai kama a ce irin riwayan malik an nafi an ibn umara ko riwayan shafi'i daga malik daga nafi daga ibn umar ko riwayan ahmad dan hanbali daga shafi'i daga malik daga nafi daga ibn umar irin wannan musalsalun bil a'imma karin karfi ne thumma al-gharabatu imma an ta kuna fi asli sanadi aula sannan wanda zai zama wato mutum ɗaya ya ruwaito shi ya kasance mutum ɗayan fi asli sanad asli sanad shine inda sahabi yake wanda ke cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to nan shine asalin isnadi nan ƙarshensa inda mai littafi ke cewa haddasana to shine ƙarshe can kuma shine farko to ya zama sahabi guda ɗaya wannan garibi ne aula ko kuma ba daga kan sahabi bane an samu sahabi biyu ko uku amma da aka tsallako wata gaba ta tabi'i ko atba'u tabi'ina sai abin ya tsuke ya zama daya to shine a dayan kenan fal awwalu wanda yake garabatu fi asli sanad shine al fardul mutlaq shine al fardul mutlaq ko al gharibul mutlaq wathani wanda yake garabatu fi ghairi asli sanad shine al fardun nisbi ko algharibun nisbi wa ya killu itlaqul fardiyyati alayhi an fi ce mishi algaribun nisbi fiye da ce mishi alfardun nisbi ina fata muna biye wa khabarul ahadi ya bi naqli adlin tamid dabti muttasil sanadi ghayra mu'allalin wala shadhin huwa sahihu li dhatihi a cikin akhbarul ahad din can kala uku akwai wanda ake ce mishi as-sahihu li dhatihi shine wanda yake ya zo bi naqli adlin ruwaitowar mutum wanda yake mai adalci ta dabti wanda yake da cikakkiyar hadda muttasila sanadi isnadin kuma ya zama cikakke ghaira mu'allalin wanda babu wata tangarda a cikinsa wala shadhin kuma bai fandare daga abin da aka sani na ilimi ba huwa wannan shine as-sahihu li zati shine sahihi wanda yake yana zaman kansa a gidan inganci ya zama na masu riwayan dukkaninsu adilai ne mutane ne da suke da nagarta cikakkiya a bisa sharuɗan da aka sani na nagarta sannan suna da hadda cikakkiya ta ƙwaƙwalwarsu ko zuciyarsu ko ko masu haddacewa ta hanyar rubutunsu sannan ya zama isnadin kowa da ya ce ya ji daga malaminsa ya tabbata ya ji daga malamin nasa babu inda aka samu giɓi ko wata tangarɗa ko wani rami a tsakankani sannan ya zama babu wata tangarɗa da malamai suka gano wata matsala da za ta iya sukan ingancin isnadin malamai masana suna da hanyoyinsu na gane wasu matsaloli ko wasu abubuwa waɗanda a zahiri ba a iya ganinsu wala shaz kuma kai zama shazi shazi shine abinda aka ruwaito ya saba wa abinda aka saba ji a wannan babi na ilimi alaliba alaliba a ga cewa ya fanɗari daga abin da aka saba ji to waɗannan sharaɗan guda biyar su ne ake ba wa hadisi ya tabbata an bi sawun isnadinsa ya cika waɗannan sharuɗa da mataninsa sannan sai a ce as-sahihu li zati wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsafi ana samun zarceceniya wajen matakin ingancinsa da gwargwadon zarceceniyan waɗannan idan sun cika ɗari bisa ɗari cif sai zama ingantacce ɗari bisa ɗari cif idan sun ɗan ragu sai ingancin shi ya ɗan ragu haka dai haka dai wa min thamma quddima sahihul bukhari thumma muslimun thumma shartuhuma to daga nan ne da malamai suka gama kulafucin binciken su sai suka ce to bukhari sahihul bukhari shine wuri mafi girma shine mataki mafi girma na samun hadisai sahihai daga shi sai sai muslim su biyun nan su aka hada aka ce sun fi kowane inganci daga nan kuma sai sharaɗinsu sai waninsu kamar yadda suke cewa marwi zaini fal bukhari yi fama li muslimin fama hawa shartahuma fa shartu awwalin fa thanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima a ce bukhari shi yafi inganci daga nan sai muslim daga muslim kuma sai ingancin da ya zo a kan sharaɗin bukhari da muslim sai kuma sharaɗin ingancin da ya zo a kan sharaɗin bukhari sai ingancin da ya zo a kan sharaɗin imam muslim sai kuma wanda yake sahihi a wajen wani can daban wanda ba su ba shi ne kaga marwiyu zaini ai ha zaini likitabaini fal bukhari fa muslimun fa ma hawa sharɗahuma fa sharɗu awwalin shine bukhari kenan fasanin sharadin na biyun thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima akwai wasu malamai da suka suka suka suka bi sawun su da kokarin su ma bari su da tafai da za su zama ingantattu su tace amma Allah madaukakin sarki bai ba su tawfiki yadda ya ba su waɗannan guda biyun ba amma da haka su ma ana girmama su ana karban ayyukan su malamai kuma suna ci gaba da mu'amala da su tun daga kan al-musadrak na Abu Abdullahi al-Hakim ne Saburi wanda dama shi ya ce ne zai kawo irin abin da ya kamata su kawo wanda ba su kawo ba amma ya samu kanshi a cikin tuba-tubai da yawa hakanan a waɗannan malamai guda uku wanda buriyatun ne babu hamin babu abu abin nan ibnu huzaima da ibnu hibbana da kuma shi wancan ɗin da ya rigaye su ibnu al'imamul hakim yana sama sannan ibnu huzaima sannan ibnu hibbana waɗannan dukansu suna da littafai da ake sannafa su a cikin mazan na sahi sannan akwai kuma malaman da suka yi musu mustakhrajat kama abu awana da mustakhraj na sahihu muslim wanda ya yi mustakhraj ala kitabi sahih sannan akwai abdiya al-maqdisi shi kuma da ya al-muqtara waɗannan suna cikin mazan na littattafai na musamman da aka keɓance su don samun hadisai sahihai ana kuma iya samun su a cikin sauran sunan gabaki ɗaya musamman sunan tari imamu abu dawud mafi yawan hadisan shi da ke cikin shi kusan matakin su ɗaya da hadisan bukhari tunda sun yi karatu a gun malamai iri guda da yawa to haka na limamun nasa'i da sauransu da haka wani sahihin ya fi wani wani sahihin yana ƙasa da wani da gwargwadon abin da ke cikin shi na cika sharɗan inganci bayan haffa babtu idan aka samu hadda wancan sharaɗin na tamid babti idan aka samu ya ɗanyi ƙasa falhassanu li zati to sai a ce ya zama alhassan sauran sharaɗin suna nan cikakku amma wajen sharaɗin hadda an samu ɗan rangwame sai a ce ya zama alhassan wa bi kasarati turqihi yusahhahu shi alhasanu li zatihi in ya zo ta wata hanya ya sake zuwa ta wata hanya aka samu hanyoyi daban-daban ya zama mashhuri kuma kowace hanya hasan ce li zatiha don an hada sai ya zama sahihul li ghairi shine na uku kenan kaga yanzu muna da sahihul li zatihi hasanul li zatihi sai kuma sahihul li ghairihi shine idza ta'addadat urqu al hadith al hasan al zati fa in jumi'a falittaraddud fi an-naqili haisu tafarrudu idan aka hada aka ce hasanun sahihun shine jumi'a su lafuzan hasanun sahihun idan aka hada su a wuri guda kamar yadda tirmizi yake kenan ko yace to ana yin haka ne wani lokaci saboda shi malamin yana da taraddudi akan wani mai riwaya shin wannan mai riwayan hadisin shi ya kamata ya zama sahihi ne saboda tamid dabt ne shi ko ko hadisin shi hasan ne saboda khafifu dabt ne shi in ya kasa tantancewa sai ce hasanun sahihun ai hasanun in in saha annahu khafifu dabt wa sahihun in saha annahu tamu dabt wa illa in ko ba haka bane idan ba saboda wani mai riwaya guda ɗaya bane fa bi itibari isnadaini to yana nufin hasanun bi isnadin wa sahihun bi isnadin akhar wannan zancen dunkulalliyar magana ce mai nauyi sosai ba zai yi a fassala ta anan ba amma yan uwa ɗalibai na sun sun santa kuma za su yi kuma littattafai kamar littafin annukat al-ibn salah na shi kan shi shi shi ibn hajarin din za ka ga bayanai kala kala akai wa ziyaratu rawihi ma maqbulatun ziyaratu thiqa a zo a cikin riwaya sai wani bai ƙara wani abu ga abin da aka, aka saba ji, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sai ko ne bai ce an ce kuma awliya smut wataƙila da ba a taɓa jin haka ba sai ce awliya smut to sai to wannan wannan ƙarin da aka yi za a karɓe shi ko ba za a karɓa ba shine ce ana karɓa malam taqa munafiyatan liman huwa awthaqu matuƙar ba ta zo ta warware wancan hadisin ba man akala aw shariba fi ramadana nasiyan falyutimma sawmahu a wata riwayan babu fi ramadana wani bai yayi kaidin fi ramadana to irin waɗannan riwayoyin yace za a karɓa in dai ba sun ci karo da juna yadda aka kasa ya za a abin nan wato ga hadisi yadda ya zo sai wata rana wani mai riwayan shi da kansa ko waninsa sai sake ruwaitowa sai ya ƙara wani abin da babu a waccan riwayan sai a laluba a ga wannan ƙarin zai iya tafiya tare da ma'ana hadisin ya zama ya ƙara tafsilin ma'anarsa ne to sai a karba amma idan an rasa yadda za a yi to shine za a tunkuɗe shi kamar wancan hadisin na na bayani akan su'urul kal hadisin idan kare ya sha ruwa ya rage me za a yi da shi wani hadisi ya zo da cewa kawai a wanke so bakwai wani ya zo da cewa a zubar a wanke so bakwai a na farko a sa ƙasa kaga ya ƙara magana zubar da ragowar ruwan da kuma sanya ƙasa a na farko a wanki na farko wannan wannan bai kore adadin ba amma wanda ya zo ya ce a wanki su takwas to kaga takwas da bakwai ba za su haɗu ba sai a ce yanzu wanda ya ce takwas ya ƙara wani abu wanda ba za a iya karɓar shi ba bayan hulifa bai arjaha idan mai riwaya ya kawo riwayarsa sai wani ya zo sai ya kawo wata riwaya da ta saba waccan to sai a duba wane ne a cikinsu ya fi ƙarfin hadda wanda ya fi ƙarfin hadda farrajuhul mahfudu wa muqabiluhu shaddu wanda nashi ya fi ƙarfin hadda yanzu sun yi kankanka wani ya faɗi riwayarsa wani kuma ya faɗi tasa amma sai suka saba wa juna to wanne za a karɓa wanda yake ya fi ƙarfin hadda ko ya fi daɗewa da malamin ko ya fi itikanin hadisin malamin ko ya fi wato sanin wannan fannin da ake magana a kai duka akwai murajjahat ba za a karɓi nashi wanda kuma yake akasin haka shi kuma za a wurgar wanda aka karɓi nashi sunan nashi al-mahfuz wanda aka wurgi nashi sunan nashi ash-shar shine wanda wato wanda ya fandare daga daga kallayi kenan wa ma'ad-da'afi idan ko aka wurgar kuma dama mutumin da aka rugar da nashi mai rauni ne fal ma'rufu to mai kyan sunan shi ma'rufi wa muqabiluhul munkar na mai raunin shi kuma shine munkari wato a wajen a wajen tarjihi ko dai ya zama dukan su siqat ne amma an karbi na daya an bar dayan to idan dukan su siqat ne sunan wanda aka karba riwayar siqa wadda aka aka rajjahar sunanta al ma'ruf ko a sunanta sorry sunanta al mahfud riwayar fiƙa wadda aka yi ta zama marjuhiya sunanta ashab amma riwayar fiƙa wadda ta zama rajiha fi muqabili riwayatul da'if ita ce ake cewa al-ma'ruf riwayar da'if wadda ta zama dama ita marjuhiya ce tilqa'iyan fi muqabilati riwayatul fiƙa ita ce ake cewa al-munkar wal fardu nisbiyu in wafaqahu ghayru fa huwa al-mutabi'u hadisi wanda yake da hanya ɗaya daga cikin ɗabi'an malamai shine su fara bibiyar shi suna neman suna kula ficin ina za su samu shi wata hanya wannan aikin bibiyan idan sun samu sai su ce sun samu shi mutaba'a in wafaka hu gairu idan wani ya rako shi sai a ce da ana ganin hadisin mai hanya ɗaya ne amma yanzu an samu shi mutaba'a duka za a ce taba'ahu fulan an fulan an fulan wa in wujida matnun yushbihuhu idan kuma aka samu wani karatu ne da ya kama da shi ba daga makaranta ɗaya ba ba daga lafazi ɗaya ba ko ba daga sahabi guda ba fa huwa shahidu hadisin abu huraira ne hanyar shi guda sai ana ta neman ina za a samu wani wanda ya ji shi daga abu huraira sai ba a samu ba sai abdurrahman misali ibnu abi ibnu abi salama abi salama da abdurrahman shi kadai ko az-zuhri shi kadai to sunan shi fard to ana nan ana nan sai aka samu ashe a ibnu umar ma ya karantar da irin hadisan ko hadisan ko aisha to yin sunan shi shahid amma idan aka samu aka sake samun wani daga makarantar abu huraira ya ruwaito irin abin da wancan ɗalibin ya ruwaito shi kadai da to shi ake ce mishi almutabe saboda almutabe shine wanda ya ruwaito irin abin da wani ya ruwaito a makaranta ɗaya a shahid kuma wanda ya ruwaito abin da wani ya riga ya ruwaito amma a makaranta daban wata tabbu'u turuqi lidhalika huwa li'tibar aikin neman binciken hanya din nan dan a samu ƙarin riwaya suna ce mishi al-i'tibar thumma al-maqbulu in salima min al-mu'aradati fa huwa al-muhkam sannan hadisi maqbul din nan bayan an gama mishi kanikancin inganci kuma ya inganta sai a zo kuma gun ma'ana a kalli ma'anar shi sai aka tarar babu wani abu a cikin asar na addini babu wani nassi na qur'ani ko sunna wanda a zahiri suka saba wa juna aka tarar babu to shi ake cewa al-hadisul muhkam wato wanda kawai daga nan sai dai aiki kawai ya inganta a riwaya sannan kuma a cikin matanin shi kuma babu wata mu'arada zahira to kawai sai a ci gaba da aiki wa in urida bi mithlihi idan kuma aka samu wani mai inganci irinsa sun yi karo da juna a zahirin ma'anarsu to bai ba kalakata ake a ce ai dama duk hadisan suna da sabani dama duk kaza ne ko kuma a ce dama ƙarya ne wannan kalakata ne wannan aikin jahilai ne kowa na iya yin shi amma su malamai suna ma bugan kirji suna cewa babu wani hadisi mai inganci da ya ci karo da junan shi sai dai karo a kwalwarka haka ibn khuzaima yake faɗa cewa duk wanda ya ce sun yi karo shi a kawo mai zai gwada maka ya suke kama a ce ne a samu wani babban dan jagwal an san jagwal ko masu gyaran waya irin masu siyan wayoyi na sata da na abu na ɗan kome suna siya suna siyan wayar sata suna siya da ta lalace to irin wannan ɗan jagwal za ga sun iya gyara kowace matsalar waya zai yi bugan kirji ya ce a karaɗin ga duwai ta lalace a kawo mai tashiya sai da daidaita ba haka bane akwai su ko to kagan kai ba mai gyaran waya suka ce ƙarya ne nan waya ta ta lalace na rasa yadda zan yi da ita to ai kai baka baka da ilimi ne shi yana da ilimin ya san yadda da ita ko ko ko ba za ta gyaru ba ya san yadda zai pieces ɗinta ya sai da nan ya sai da can ya sai da can ba za a asara ba dan jagwal kenan Allah ya kyauta to wa in urida bi mithlihi fa in amkana al jam'u idan suka yi karo da juna a zahiri idan za a iya hada su fa huwa mukhtaliful hadith shine shine lafazi mafi mafi dacewa mukhtaliful hadisi ana yawan cewa mukhtalafu da da da da, da siga ta maf'uli amma mukhtalifu ne mukhtaliful hadisi wato hadisi wanda suke sun saba wa junansu fanni ne daban mai zaman kansa akwai malamai wanda suka goge akan haka in ka dauki kamar hadisin la adwa wala tiyara da kuma hadisin firra min al-majzumi firaraka min al-asadi kaga sun saba a zahirin su can an ce babu ciwo bai tashi daga jikin wani ya koma jikin wani nan kuma an ce in kaga kuturu ka gudu kamar da kake gudun mazaki kada cutar shi ta kama ka to wannan sun yi karo a zahiri sai malamai su fara bincika ya za a yi da su haka nan ka dauki hadisan da suka zo magana akan sallar la'asar sallar nafila bayan la'asar wasu hadisai sun ce ba a yi wasu kuma sun ce annabi ya yi aisha ta ba da labarin ta ga yana yi wani mai ba da labarin ya ga yana yi ina mala albani nan sai ku tambayi mala albani yana da bahasi musamman akai jiya jiya kin nan mana bahasin shi akai mai kyau sosai akan ya za a yi a hada hadisan hadisan da suka ce kar a yi sallar nafila bayan la'asar wasu kuma sun nuna ana yi manzo Allah sallallahu alaihi yana yi ummu salama tana yi an ba da labarin an ga yana yi to kaga wannan zahirin su karo ne to da akwai yadda ake hada su akwai da ake hada su a aiki da su za a hada su shine ce au sabatal mutaakhir daga cikin hanyoyin hadawan a gane wanda aka fada daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a shekara ta biyu misali lokacin yakin badar ya kuma faɗi wannan a shekara ta shida lokacin ainihin yakin ahzab to sai ai sai ai sai ai sai sai a ce shi na biyun fa huwa nasikhu ya share wancan har sai da ya hada da su wal akharu shi kuma na farkon almansuhu shine wanda aka share shi da haka akwai hukamul hadith shine mataki na farko sai mukhtaliful hadith shine mataki na biyu sai kuma aljam'u wa tarjih shine a hada su a gane wanne ne wanne ne za ya za aiki da su shine aljam'u sannan sai kuma in ba a iya jam'i ba sai a tafi akan matakin annasikh wal mansukh in an gane ta hanyar tarihi shi ma ba da ka kawai zaka ce wannan ya soke wancan ba idan ba iya gane yadda za a yi da su ba ya ce wa illa in ba a gane ba fattarjihu to sai a yi tarjihi a ga wanne ne ya fi dacewa da sa'irul usul wanne ne ya fi dacewa da masalih amma wanne ne ya fi dacewa da ƙawa'id amma na addini sai a karkata zuwa gare shi wanne ne ya fi dacewa da tarihi wanne ne ya fi dacewa da samaha ta musulunci sai a karkata zuwa gare shi idan duk an rasa yadda za a yi wannan kuma tawakkuf sai a aje hadisin a cigaba da bincike a cigaba da aiki da sauran hadisai a kawo kan shi har yanzu ba za a wurgar da shi ba ba wani hadisin da ake wurgawa sai dai a ajiye malamai za su ajiye su sa amala kamar yadda muka yi magana akan wancan idan bakanike yana gyara ya rasa yadda da wani abu sai ya ajiye sai kuma kan wata mota ko zai dawo kanta kenan to haka suke ba a ba a wurgar da hadisi wannan maganganu ne na jahilai maganganu ne na fasikai kaji mutane suna suna suna cin kwan makauniya akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan su malamai haka suke yin kayansu Allah ya saka musu da alkhairi thummal mardudu sai kuma hadisi wanda ake tunkudewa wancan mun ji magana a takeice game da alhadisul maqbul ko yau mun ji akwai sahihu li zati alhasan li zati as-sahihu li ghairi ya kale daya zai mana magana akan shi daga baya shine wanda yake al-hasanu li ghairi a a thummal mardudu imma an ya kuna li saqatin aw da'anin yace sai kuma hadisi wanda ake tunkudewa ba a karba ko ana tunkuda hadisi saboda ɗayan sababa guda biyu li saqatin saboda wani gibi da aka samu a cikin isnadin nan aka ce ya zama muttasil ta ittisalin shi cikakke da aka ce an ce ya zama yana da yana da muttasil muttasilus sanad ko don aka samu saqat aka samu gibi a isnadin to isnadi ya lalace aw ta'an ko kuma ya zama an sami suka game da wani cikin annakala cikin masu riwayan an soki a ƙarfin haddasa da nagarta haddasa ko an soki mutunci da muruwarsa fassaƙatu abin da ake nufi da assaƙat in ma an ya kuna min mabadi sanadi au min musannifin au min akhirihi ba'da tabi'i ko dai ya zama daga daidai gabar inda mai littafi yake magana wanda yake cewa haddasani ya haya an malikin to mai faɗan haddasani dinnan shine musannif ko wanda yake cewa haddasana abul yamani kala akhbarana shu'aibun an zuhuri wannan mai faɗa haka shine musannif ko mai mai cewa haddasana abubakar bin abi sheba to musannif kenan mai littafi bi it bukhari ne ko muslim ko abu dawud ko nasa'i ko tirmidhi ko ibn maja ko baihaqi ko darimi ko makamantansu to wannan shine al-musannif ya zama daga wurin shi akwai gibi ko kuma can ƙarshe ya ce min aw min akhirihi ba'da tabi'i bayan an tsallaka tabi'i kaga sai bai ce sahabi ba ta yi ana ya samun tabi'i fiye da ɗaya a cikin isnadi aw ghairi zalika ko kuma wani gibin na daban fal awwalu na farkon nan shine wanda yake zama daga inda mai littafi ke magana al muallaq ina ya zama tsakanin mai littafin da mutumin da ya ce wane ya faɗa ya zama akwai gibi sunan shi muallaq kamar da Imam Bukhari yake wani lokaci sai ka ji ya ce wa qala zuhuri ko wa qala Uthman ibn Abi Shayba ko wa qala Ahmad ba zai ce haddathana ba to irin wannan idan ya tabbata ba malaminsa ba ne mu ji wannan idan ya tabbata ba malaminsa ba ne wanda ya ce ƙala ɗin nan game da shi da sunan shi mu'allak bukhari yana yin wannan da gangan saboda wasu hikimominsa da wasu tsare-tsarensa wannan shi ake cewa mu'allak ya zama an cire mutum ɗaya ko fiye da ɗaya daga tsakanin mai littafi zuwa wanda aka danganta masa wasani na biyu ya zama bayan tabi'i ya kamata a ambaci sahabi ko sai tabi'i sai yayi kafza sai yayi sauri sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabi'i shine dalibin sahabi irin su zuhuri irin su ibn musayyab irin su abu salama ibn abdurrahman ibn auf irin su amra da ire-iren su waɗanda suke basu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sun ga sahabban shi sun yi ruwaya a gurin su to idan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne ake cewa al-mursal wato tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za mu ga yayi avoiding ambatan sahabi saboda akwai iskaliya in aka ce wato a cire sahabi kawai ta yi wanda ya cire sahabin wanda ya ce daga annabi ba sahabi kawai ya cire ba ya cire sahabi kuma ya cire wani sa'an shi ko dan uwan shi tabi wasalisu na uku inda ya ce au gairi zalika kenan akwai in kana bithnaini fasa'idan ala tawali in an cire mutum biyu a jere a jere fa huwa al-mu'dal shi ake cewa al-mu'dal yakun wa illa in ko ɗaya ne kawai fal munqati'u to shine munqati munqati shine wato saqat a kowace irin gaba shi kuma al-mu'dal shine saqat guda biyu a gabobi guda biyu a jere wato ya zamana atba'u tabi'ina da manduna atba'u tabi'ina duka an cire su ko kuma tabi'i da atba'u tabi'i na duka an cire su wannan shi ake cewa mu'dal amma idan guda ɗaya ne sunan shi al-munqati to kaga na an samu guda nawa al-mu'allaq al-mursal al-mu'dal al-munqati an samu guda hudu sura na biyar a cikin su shine wato wanda yake ce ma al-mudallas yace fal awwalu kaga na farkon can wancan na farko al-mu'allaq yu'rafu bi yudraku bi adami talaqi ana gane shi ne da rashin gamuwa da juna. Wamin thamma tija ila tarihi, daga nan ne aka buƙatu zuwa ga sanin lokacin haihuwa da mutuwa masu riwaya, don a san. Waƙad ya kunu? Sun maƙad ya kunu wadihan au khafiyan. Ok, sun maƙad ya kunu shi a wato in ƙaɗa'in, ƙad ya kunu yana iya kasancewa wadihan. karara kowa na iya gane akwai in kitsayi a wajen au khafiyan ko kuma ya zama a boye ba kowa zai iya gane shi ba sai malamai masana fal awwalu shi wadihan din yudraku bi adami talaqi ana gane shi ne idan aka tabbatar da wane bai gamu da wane ba akwai malaman da a tarihin sa an tabbatar ba su gamu da wanda yake wanda yake sama su nan ba saboda haka kawai da zaran ya ce daga wane to an san akwai in kitsayi misali yanzu sahanun a tarihinsa an san bai taba gamuwa da maliku ba ya ya sha alwashin yana so ya je gun maliku a madina ya je karatu a gun maliku bai samu zuwa madina ba yana garin su a nan afirka saboda ka indai har sunun ya ce kala malikun ko an maliki an tabbata akwai yin katsayi kuma wannan wadihi ne duk almajiran ilimi sun san shi zaka ji labarin an ce wani malam wani ya shiga gari kaza misali al-imamu abu dawud ya shiga garin bagdad yana zuwa ya tara ana jana'izan malam abin nan wato harunan al-hammad saboda haka bai riske shi ba ta haka duk inda zai ce daga gare shi akwai yin kadai wannan shine wabe akwai kuma wanda yake to shine ce daga na ake bukatan a san yaushe wane aka haife shi yaushe ya fara karatu yaushe ya rasu domin wannan zai tabbatar da a gane wanda suka gamu da juna da wanda ba su gamu da juna ba wasani na biyun shine wato khafiyan din can kenan almudallas daga na ake samun tadlisi wanda sun yi zamani ɗaya kuma akwai yiwuwar su iya haɗuwa amma ba su haɗu ba ko kuma sun ma haɗu amma wannan karatun particularly bai ji shi daga gare shi ba kaga ba kowa zai iya tantance tunda an tabbatar ɗalibinsa ne shi ko malamin shi ne ba kowa zai tantance menene ya ji daga gare shi ba me bai ji ba sai waɗanda suke malamai gogagu kamar wannan shaksiya ta Abu Zubair Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus an malikin Abu Zubair al-Makki da riwayar shi daga Jabir afwan daga Jabir sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Zubairi ya gamu da Jabiru kuma ya karatu a wurinsa amma ba duka ba to zaka irin waɗannan su ne ake samun tadlisi ko hadisan ata ibn sa'id ya zauna a makka ya rayu cikin sahabbai sai ibn abbas amma ba komai ne ya ji daga gare su ba da ire-iren su to wannan shi ake shine ake cewa mudallas malamai suna suna tantance shi wa yaridu bi sigati tahammuli al-luqiyya ka'an wa qala yace zaka ga mudallasi zai zo da siga ta yiwuwar kamar an ji daga malamin yace an ko ya ce ƙala ba zai ce haddasana ba dan ya ce haddasana to ya nuna kamar ya ji daga bakinsa kuma ba za su yi haka ba ba sa yin ƙarya amma suna yin irin wannan dabarun saboda ƙoƙarin su ga sun isar da hadisin wakadhal mursalu al min mu'asirin lam yalqa akwai kuma mursalu al shine wanda ake riwaya daga mutumin da suka yi zamani ɗaya da shi amma kuma bai gamu da shi ba ka yi zamani da mutum yana raye kana raye kana ɗalibi yana malami amma nisan gari ya sa ba ku haɗu ba ko wani uzuri ya sa ba ku haɗu da shi ba yana kumasi kana akra ko yana kano kana sokoto da haka ba ku taɓa haɗuwa ba a wannan zamanin da aka samu hanyoyin haɗuwa da mutane electronically har yanzu dai a goma malaman hadisi wannan sai dai a sannafa shi wani abu daban an yi wasu malamai daga cikin malaman zamanin nan tambaya ko a iya ɗaukan riwaya ilimi ta haka abinda suka nuna za a iya ɗauka amma a tantance za ta zama kamar ijaza ce da haka idan ka koyi karatu a gun wani ta hanyar haɗuwar da kuka yi online kamar malamai da suke ƙasashe suna ba da karatu wasu akan telegram wasu akan zoom wasu akan youtube wasu akan facebook wasu akan tiktok da sauransu kai kuma kana gefe can wani gari kana bi to har yanzu dai liqa al-mubashar kaga bai tabbata ba amma ka ɗauki karatu a gunsa to wannan yana ɗaukan siga ne na ijaza da haka in ka zo zaka bada bayanin cewa ka koyi karatu a gunshi amma ga ta yanayin da kuka haɗu ba ku haɗu ido da ido ba don ka so ka yi magudi sai ka ce kawai wana ya ce malamin mu wana ya ce to kai ma yanzu ka zama mudallisi kenan ya kamata ka ce malamin mu wana ya ce ta hanyar karatun da muka koya a tsari kaza ina fata mun gane sun matsa'an sai kuma wato yanzu mun ji guda biyar ko shida ko su ne duka المردود لسبب مسقط المعلق المرسل المؤدل المنقطع المدلس da kuma almursalul khafi waɗannan su ne almardudu li sababi saqatin fil isnad sai kuma almardudu li sababi ba'ani saboda sukan wani imma an yakuna li kadhibir rawi a tun kuɗe riwaya saboda mai riwaya an kama shi da ƙarya zuƙi ta malle yawa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam akwai masu riwaya wanda sun yi ƙarya wasu saboda daɗin wa'azi kawai su sake magana ba su ce annabi ne ya ce wasu saboda mummuna aƙida kamar 'yan shi'a wasu saboda neman abinci kamar irin malamai na gwamnati da suke sakin baki ko masu wa'azin turmi wasu saboda zandaka kawai don su ɓata musulunci duk an samu wasu kuma wanda suke ganin ma yin ƙarya ma hanyar samun lada ne su ne su yi yake cewa sharhum sufiyatun qad wada'u mutasibin al-ajra fi ma yadda'u wanda suke yi suna ganin ma su wannan ƙarya da suke hanyar samun lada ne idan idan malaman hadisi suka kama mutum yawa annabi ƙarya a cikin riwaya da sunan shi kazzab ba za su sake ansar riwaya shi ba magana mafi inganci ko ya tuba za su ce to ka je Allah ya karbi tubarka amma mu dai mu hakura da karatunka ba sa so au tuhumatihi bidhalika ko kuma suna tuhumar shi da ƙarya ba a taba ganin yawa annabi ƙarya ba amma a cikin labaran yau da na gobe yana yin ƙarya a cikin labarin mutane a cikin magana da mutane an kama shi da ƙarirai a zancen yau da kullum to wannan sai su ce suna tuhumar shi ba za su an shi hadisin shi ba shi ma au fushi galatihi ko kuskuren shi ya kazanta kuskure ya fi daidai yawa au gafalatihi ko ya mutum ne gafalalle wanda baya kula da karatunsa au fiskihi ko wanda aka kama shi da ɗabi'u na fasikanci kamar wasa da sallah ko cin amana ko fasikanci na alfasha ko wani abu makamancin haka au wahamihi ko alwaham shine wani kuskure guda ɗaya ko biyu da yake faruwa ga mutumin da bai saba yin kuskure ba bai saba irin wannan kuskuren ba to shine yake ce ma waham au mukhalafatihi ko kuma hadisan shi su dinga sabawa hadisan mutane wanda suke fiqat au jahalatihi ko alaliba a gaba a san shi ba au bid'atihi ko kuma dan bid'a au su'u hifdhihi ko kuma wanda yake bayi da hadda mai kyau to waɗannan asbab sune asbabu ta'ani firrawi al-kadhib at-tuhma فوش الغلط الغفلة الفسق الوهم المخالفة الجهالة البدعة ko su'ul hifzi guda goma za ka yi sake raba su gida biyu akwai wanda suke tsa'an ne saboda izuwa ga mutunci akwai wanda suke tsa'an ne izuwa ga hadda guda biyu da aka ce adil kaga shine mutunci tamu dhabt shine hadda ko to kowanne guda biyar suna komawa izuwa ga ɗaya ne kaga al-kadhib yana kuma zuwa ga mene zuwa ga mutuncinsa ko haka at-tuhuma haka al-bid'a haka al-fisq haka al-jahala wannan duka sun shafi zatin rawi kenan al-kadhib at-tuhuma al-fisq al-bid'a da al-jahala sauran guda biyar din kuma wato fushil ghalat al-ghafla al-waham mukhalafatu rawi li-thiqat su'ul hibzi wannan su kuma sun shafi sun shafi riwayatihi dabti riwayati ko mun gane guda biyar suna komawa ga dabti riwaya guda biyar kuma suna komawa ga adalatul shaksiya to waɗannan duk inda ka ji an soki wani hadisi to yana komawa ne inda ya ilmanci aka soke shi ba ba suka irin ta yanzu da kowa kawai ya cafa abin da ya ga dama ya ce bai yadda ba to inda ilimi ne to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suke sa a soki hadisi a ce bai inganta ba ko kuma fiye da ɗaya wani hadisin yana iya zama cutar ta fi ɗaya a jikin shi fal'awalu na farkon nan idan aka ce yana yin ƙarya shi ake ce ma almaudu hadisin shi ya zama hadisin ƙarya sunan shi kenan almaudu wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala nabi fa dhalika almaudu wathani na biyu shine at-tuhma ko at-tuhmatu bil kadhib sai a ce sunan hadisin shi al-matruk al-matruk wathalithu na uku din nan almunkaru shine wanda mai fushil galat fushil galat shine za a ce sunan shi almunkar ala ra'ayin wasu malamai suna ce mishi munkar mun ji a baya ana kiran munkar da hadisin mai rauni da ya saba wa mai inganci ko to wannan ma ana kiran shi munkar thumma rabi'u wal khamis shine al-ghafla da al-fisq ko su ma da ana ce musu munkar shi yake nufi da thumma rabi'u wal khamis da ana ce musu munkar da hadisin fushil galat da hadisin gafla da hadisin fisik da ana ce musu almunkar abin da ake nufi da gafla shine mutum ya zama bai kulawa da abin da yake kamar mai yin bacci a makaranta kamar wanda ana karatu yana taba waya duk wannan gafla ne a gun malamai kamar wanda in aka karatu aka tashi baya ajiye littafin shi inda zai zama a kiyaye a kiyaye shi kamar wanda baya muraja'a kamar mai yin latti duk waɗannan suna cikin ashabul gafla ai ko a aji ne aka ci za ba da monita ba na jin za a dinga ba mai fashi wanda bai kula da karatunsa ko bai wanke kayan makarantarsa ko da annahu yabdu annahu gafil to irin wannan da bai dauki abu da muhimmanci ba shine mai gafla alfizik kuma shine zama laifuffuka waɗanda suke sanannu a shari'a cewa laifuffuka ne daga cikin manyan zunubai ya zama yana aikata su wal waham shine thummal wahamu in tsuriya alaihi bil qara'in shi al waham ana iya gane shi ta hanyar wasu alamu wa jam'i turuqi da kuma tattara hanyoyi falmu'allal shi ake kira da suna alhadisul mu'allal shine hadisin maliku ko hadisin sufyanu thauri ko hadisin shu'ba ko hadisin ainihin wato wani makamantansu sai wasu malamai su gane ta hanyar tattara riwayoyi mabambanta sai a gane akwai wani kuskure a ciki shine ake ce ma wahayi yanzu kamar hadisin nan al'imanu bida'un wasituna shu'ba ranna mala ya ji hadisin aka abin nan ko shine shine riwaya mafi inganci bid'un wasituna shu'ba amma akwai riwaya ta zo da bid'un wa sab'una shu'ba haka kuma hadisin law mana'uni inaqan da law mana'uni iqalan to sai shi ta bincike wanne ne mafi inganci to wanda ya zama mafi ingancin sai a karbe shi kai sauran kuma su dan kuma sunan shi mu'allal wannan shine irin aikin da gwarazan malaman nan suke irin su Ali ibn al-Madini irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Imam al-Bukhari irin su Abu Hatim irin su Abu Zur'a irin su Daraqutni kaji suna maganganu wani kamar wani zauranci ka kasa jin daɗin ma abin da suke faɗa sai ta kawo hanyoyi sai ka ga Abu Dawud ya kawo riwaya sai kuma ya biyo da wasu riwayoyi mabambanta ba zai ce ma komai ba Imam Nasa'i haka yake zai kawo riwaya wadda ita ce asalin babi sai ya kawo riwaya wajen kala biyar shida a cikin sunan kubra ta shi a cikin sunan ɗinsa ko a cikin saultafan shi ma na yin haka to waɗannan duka yana kawo maka hanyoyi ne yana sabarin su ne don ya nuna maka cewa akwai wata illa da ya gano to irin wannan shi ake cewa mu'allal shine zaka gani a cikin iltizamat wa tatabbu na Imam Darqutni da littafin al-ilal na Abu Hatim wanda Ibrahim Abi Hatim ya ruwaito kenan da sauransu shi sa zaka ji ana cewa kamar da shi kanshi ibn hajar yake faɗa a cikin sharhin shi nuzha yake cewa wa taqsuru ibaratul muallili an iqamati hujjati ala da'awahu malami zai ce wannan hadisin yana da illa amma sai ya kasa yin bayanin ya aka yi ma ya gano illa zai faɗa illa amma aka ce ya aka ka sani taqsuru ibaratu shi sai ce kasairafi mutumin kamala albani كالسيرفي في نقد الدنانير وال والمنين ما والدراهم كو كمان كمان كمان جولدسميت mai aikin zinare da azurfa da ka kawo mishi zinare da ya kalla sai ce wannan wannan wannan bai da kyau wannan mix ne wannan kaza ne wannan jabu ne haka ce ya kai ka gane ba zai iya baka formula ta mathematics sai ce ai ga yadda aka yi 2 plus 2 ba amma dai ya san haka ne kuma ya kina shine mal albani yake ce mana yana kwatantawa da me suna abun da kake san sha malam kube da masu kube go mai kube in ka ce baka mai zaki kawai da ya daga ya taba ka sai ce dauki wannan sai ka rasa kuma ya aka yi gane mai zaki in ka ce mishi waya kake ka gane ce kai dai kawai karba to haka abin yake idan mutum ya dade yana yin abin da in ya dade kawai sai ya gane abubuwa da yawa yanzu akwai bakanikin da in ya ji karar mota kawai ya sa abin da ke damunta kana tsayawa ka zai ce ba ta wuta zai gane akwai akwai likita da in ka zo kafin ka gama yin bayani ya san abin da ke damun ka amma akwai abin da ba za a gane ba sai an yi test ko sai an yi test illa ce wannan ghamida kenan na fata mun gane wannan fumal mukhalafatu in kanat bi taghyir siyaqi fa mudrajul isnadi wancan da aka ce mukhalafatu idan ya zama an samu mukhalafa ne ta hanyar canza isnadin an maida wani abu gaba an maida wani abu baya to shine yake cewa famudrajul isnad famudraj shine mudraj a cikin isnad an ƙara wani abu a cikin isnadin wanda da babu shi an yi awada to sura minti nawa biyar yayi aw bi bi bi damji mawqufin bi marfu'in ko agwama mawqufi a mai da shi marfu'i riwaya ce mawqufiya sai kawai a saka ta zama marfu'iya to wannan fa mudrajul matn an yi idraji kenan an saka wani abu da ya saba a cikin matni aw bi taqdimin wa ta'khirin ko a canza wani suna sunan baba ya koma sunan da sunan da ya koma sunan baba maimakon Muhammad ibn Aqil ya koma Aqil ibn Muhammad misali to shine al-maqlub aw bi ziyadati rawin ko a ƙara wani mai riwaya fal mazidu fi muttasilil asanid akwai inda isnadi ne cikakke misali malik an nafi an ibn umar sai kuma ta ga malik an zuhuri an nafi an ibn umar to yanzu zuhuri da aka kara an kara shi a cikin mutasil al-asanid to sai a duba idan da gaske ne maliku da gaske ya riwaya a gun nafi'u kuma ya yi riwaya daga zuhuri zuwa nafi'u haka babu matsala dukan su malaman shi ne shi kuma nafi'u kuma malamin su ne su duka sai ya ce au bi ibdalihi ko kuma da canza wani mai riwaya wala murajjiha an rasa kuma yadda za a yi a gane wanne ne maliku ya ruwaito daga nafe wata kuma ya ruwaito daga zuhuri kuma duka suka ce daga ibnu umar misali to irin wannan sai a ce to in an rasa yadda sai a ce fal muttarib to hadisi ya zama muttaribi shine wanda ya zama ya rikirkice kenan waqad yaqul ibdalu amdan imtihanan malamai sukan canza sunan mai riwaya da gangan dan a yi ma mutum jarabawa yana ishara ga irin jarabawa da malaman kasar iraki ko kasar bagdad suka taɓa yi ma imamul bukhari kamar da yake cikin littafin tarihu madinatis salam na na khatib bagdadi cewa an taɓa zuwa da hadisai ɗari aka raba su gida goma hadisai goma goma aka ta canza isnadojin aka ce ya suke ana tambaye shi doguwar kisa ce kun santa ko to wannan kaga shine imtihanan au bi taghyiri hurufin ma'a baqa'i siyaq ko kuma a canza wasu harfa amma siyakin yana nan inda yake shine fal musahhaf fal musahhaf yana nan yadda yake wal muharraf idan dugo-dugo ne aka canza shine musahhaf idan harufan ne aka canza shine muharraf waɗannan wasu technicalities ne masu zurfi ba masu tsawaita su saboda muna so ne insha Allah a cikin waɗannan awoyi guda biyu mu ga mu karkare dan dan abin da za a samu wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li alimin bima yuhilu al ma'ani baya halasta a canza wani matani da ragi ko ƙari sai ga malami wanda ya san yaya ma'ana take wa nabiyyukan lazi arsalta ko a cikin hadisin sayyidina ali haka annabi ya koya mushi ya kokari ya ce wa rasulikan ladhi arsalta annabi ya ce mishi wa nabiyyika na ce maka kaga dai ai mataki ne rasul na sama da nabi amma tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in dai lafazin shi za a kawo to a kawo shi yadda yake innamal a'malu binniyati in ka zo akwai riwayan binniyati to kar ka dauki na wanda binniyati ka sa binniyat ko ka ce ko ka ƙara wani abu innamal a'malu sai kai ka ce takunu bin niyyati to kaga ka ƙara muradif ka ƙara lafazin takunu to bai halasta ba amma malami wanda ya san abin da yake ya sanya ma'ana take yana iya yi kuma yana iya ragewa Imam Bukhari ya shahara cikin masu yin wannan shine ar-riwayatu bil ma'ana amma in mutum ba malami ne masani ba to kai ya je garin canza wata kalma ko wata ibara sai ya canza ma'ana ya canza saƙon illa li alimi bima yahilu al-ma'ani فإن خفي المعنى احتيج إلى شره الغريب وبيان المشكل idan aka kasa gane ma'ana hadisi karara an karanta amma ana buƙatar sharhi to ana buƙatar zuwa ga littattafai na sanin garibul lafz wanda suke suna magana akan ma'anon kalmomi da suka zo a cikin hadisi da wasu ma'anoni irin Abu Ubaida al-Qasim ibn Sallam garibul hadis din shi wanda wancan malamin ya mishi tartibi al-maqdisi irin littafin az-zamakhshari al-fa'iq fi garib al-hadith irin littafin an-nihayat fi garib fi garib al-hadith garib al-hadith na ibn al-athir wanda shi kuma ya hada mabambantan littattafan garib ya cakuda su wuri guda ya mishi kyakkyawan tansiki to ya kamata a ce kana da shi a matsayinka na malami ko dalibi kana duddubawa da abin da baka gane ba na kalma sai ka koma can ka gama anatta zai kawo maka misalai har sai ka gama hadisin da kake ya shige maka duhu din ashe gashi nan an ma kawo shi in kuma wa bayanin mushkili in kuma jumlolin ne ba a gane ba larabcin ne ba a gane ba to sai kuma a kuma littattafan bayanul mushkil al-imam bahawi yana da sharhu ma'anil athar da sharhu mushkilil athar ko kuma al-imam abu sulaiman al-khattabi shi ma yana da shi ko ibn abdulbari da suna da littattafai akan haka tawilu muktalafil hadis da sauransu to waɗannan su ne abin da ake dubawa don gane ma'ana hadisai waɗanda suka zo da ishkari haka ne ibn jazima yana da sharhun mushkil min hadisi sahihai min hadisi sahihai ne to duk anan ake dubawa don a ga ma'ana hadisai kaga ba ba a titi ake neman su ba ko kuma mutum kawai ya ce shi bai yadda ba kawai ya je kan titin kawai ya fara yin bidiyo ya ce shi bai yadda ba shi bai gane ma'ana wannan hadisi ba to kai asuwa ne sai ka kuma gun malamai su gaya maka yake yanzu misali ni yanzu ban taba sanin yadda ake tuka jirgi ba kawai sai in ce ni ban yadda jirgi kawai tashi yake ba tsafi ake tsafi ne ya za a ce ya tashi ya cilla da mutane haka sai masana physics ta man dariya su ce wani wani irin jahili ne Allah ya kyauta a juya mu juya rikodin ɗinmu